الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan majalisin namu na karatun littafin iziya na abul hassan علي بن, حنو... ابن منوف المالكي الشاذلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يولانر الهميس يو نو شانو غوتا نعم a ya kai shirin ku ga wata ashirin ga wata rabiul akhir الربيع الأخير wasu ce sha takwas wasu ce sha tara wasu ce ashirin malamai sun yi saɓani Allahu a'lam muna watan rabiul akhir shekara alif da ɗari hudu da arba'in lissafin hijira wanda kuma ya zo daidai da shi kuma nawa ga wata ashirin da bakwai ko? 27 ga watan Disamba miladiya shekara 2018 za mu tashi a faɗin malam wa idza waqa'a al-ma'u fil wa idza waqa'a fil ma'il qalil ka aniyati al-wudu'i al-mutawaddi wa aniyati al-ghusl al-muttasil najasatun wa lam tughayyirhu fa innahu yasihhu at-tathhiru bihi malam ya ce wa idza waqa'a fil ma'il qalil idan ya fada cikin ruwa dan kadan ka aniyatul wudu'i lil mutawaddi kamar kokon alwala ga mai yin alwala wa aniyatul ghusl lil muktasil da kuma kokon wanka ga mai yin wanka najasatun najasa walam tughayyirhu kuma bata canza ruwan ba fa innahu yasihhu at-tatahhiru bihi to yana inganta a tsarkaka da shi lakin sai dai yukrahu an ki amfani da shi idza wujida ghayruhu idan aka samu waninsa abinda malam yake magana mas'ala ce ta saɓani tsakanin malamai dangane da najasar da ta ta fada cikin ruwa ba ta yi tasiri a ɗayan siffofinsa guda uku ba malamai sun bambanta tsakanin ruwa kaɗan da ruwa da yawa ruwa da yawa shi ba matsala dan abu ya fada cikinsa bai masa tasiri ba ba matsala annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza balagha alma'u qullataini lam yahmilu alkhabas lam yahmil alkhabas afwan idan ruwa ya kai tulu biyu inda inji wasu wasu suka ce ya kai ganga biyu suka ce qullatain shine yawan ruwan da in an kada gefensa wancan gefen bai san ana yi ba to idan ruwa yawansa ya kai haka lam ya hamilil khabasa to baya daukan dauda wannan ka'ida ce da malamai suka dauka cewa matukar ruwa za a iya ce masa mai yawa to ba ruwanka ko menene ya shiga ciki matukar bai yi tasiri ba tasirinsa kuma shine ya canza wata sifa daga cikin sifofin nan guda uku na ruwa da muka yi karatu a kansu da haka babu saɓani tsakanin malamai kan cewa ruwa mai yawa baya tasirantuwa da najasa kaɗan ba ta masa komai ba ta canza masa komai mahallin saɓani shine ruwa kaɗan ruwa kaɗan najasa kaɗan ta shiga domin najasar in ta zama da yawa a ruwa kaɗan za ta canza shi ko ba za ta canza ba da haka ba maganar najasa kaɗan da yawa muke ba muna maganar ruwa kaɗan najasa kaɗan sai ta fada cikin wannan ruwa kaɗan ɗin to malam yana so ya fahimtar da mu me ake nufi da ruwa kaɗan saboda shi kansa ruwa kaɗan idan an barka zaka ce to me ruwa kaɗan to sai malam sai ya takaita maka tunani yace kamar kokon alwala ga mai yin alwala kaga ‘yar butar da iya alwala ne za a yi da ita, ko ɗan ƙoƙon da iya ruwan alwala ake sawa a cikinsa, to kaga gameyin alwala, gameyin alwala wannan ruwan kaɗan ne. Me yasa aka ce lilmuta wadda gameyin alwala, saboda ai, a wani abun shi ma wannan ruwan da yawa ne. ga mai kurkura baki misali wanda ba gunsa kawai zai yi kurkure a bakinsa kaga ai ruwan alwala ya masu mai yawa ne a wajensa to amma ga mai alwala fa dadansa ne don haka wannan ruwa idan an yi la'akari da ruwa mai yawa za a ce masa ruwa kaɗan ruwan butakka ta alwala sai najasa ta fada ciki ba shakka wannan ruwan kaɗan ne ko kuma ƙoƙon wanka ga mai yin wanka kaga shi ma ɗan ruwan da ake yin wanka da shi nan ba ana nufin ruwanka na bokiti da kake cikawa ka je wanka ka haɗa wankan juma'a da wankan kaza da wankan kaza a wuri a cikin katar ruwa ba ana magana ɗan ruwan da zai ishi mai wanka yin wanka gwargwadon na wankan to shi ma ga mai yin wankan dadansa ne don haka kaɗan ne ba za a yi la'akari da mai amfani da shi ƙasa da wanka ba kamar mai alwala ya mara yawa da haka idan muna so mu san ruwa kaɗan kamar ruwan wanka gwargwadon wankan shi sa aka ce ga mai yin wanka mana gwargwadon wankan kamar ruwan alwala gwargwadon yin alwala shi sa aka ce ga mai yin alwala to idan mai wanka ko mai yin alwala najasa ta fada ruwansu ku diba nan malam yayi wani abu ba ya ya akhara fa'ilin ga fi'ili nan idza waqa'a da yace wa idza waqa'a wannan waqa'a fi'ili ne idan ya fada to ina mai fadawan yake shine najasatun don haka sai fa'ilin ya yi nisa bai zo da wuri ba shi ma ya halatta a ce waƙa'a inda fa'ilin ya yi makwabtaka da fi'ilin to sai an ba da alamasa cikin fi'ilin wai za waƙa'atin na jasatu don haka nan na jasatu da malin ya kawo ita ce shi ta ce fa'ilin wato ita ce mai faɗawa kamar ka ce ne wajen fassara idan najasa ta fada filma ilkalili cikin ruwa kaɗan kaga fasara mun fara ɗauko na jasa kenan yawa idan najasa ta fada cikin ruwa ɗan kaɗan yaya misalin ƙarancin ruwan kamar ƙoƙon alwala ga mai yin alwala wannan ruwan kaɗan ne kamar ƙoƙon wanka ga mai yin wanka ɗan ruwan da iya wanka za a iya yi da shi kaɗan ne da haka shi mai yin wanka wannan ruwan a gare shi kaɗan ne idan najasa ta faɗa masa a ciki ba ya kamanta faɗa a drum da zai ɗebo ruwan wankan ba shi mai alwala ya buta shi ya ƙanƙanwa idan najasa ta faɗa masa cikin butarsa to ga shi alwalarsa ake magana ba ya kaman ta faɗa cikin drum da zai ɗebo ruwa a butar ba to irin wannan ƙarancin ruwa shi ake magana ta fada walam tughayyirhu amma bata canza ruwan ba mun san sifofinsa guda uku ɗanɗano launi da kuma kamshi duka irin na ruwa na asali to bata canza shi ba to ya aka sani an ga fadawar ta kenan saboda in dai bata canza shi ba bata yi tasiri ba to ta ya aka sani in ba gani aka yi ta fada ba gani aka yi ta fada shi sa aka sani in ba aka ba za a samu labarin ta ba fa innahu yasihhu at-tatahhiru bihi to yana inganta a tsarkaka da shi ya inganta ai wanka da shi na tsarki ayi alwala da shi lakin malam yace sai dai yukrahu makaruhi ne idza wujida ghayruhu idan aka samu waninsa haka yake wajen jumhurin malamai cewa in dai akwai wani a kusa to a canza shi makaruhi ne ya amfani da shi amma idan ba wani a kusa to yana inganta ya amfani da shi wasu malamai kuma suna ganin cewa tunda siffarsa bata canza ba ko daya bai tasirantu da wannan najasa ba to ba wani karhanci kuma wannan shine zance mai inganci domin idan muka ce idan babu wani ruwan ya inganta idan da wani ruwan an ƙi kenan abu guda ɗaya yana da hukunci guda biyu shine ya inganta kuma shine an ƙi shine makaruhi da haka matuƙar amfani da shi ya inganta ko da wani ko ba wani to yana na akan hukuncinsa guda ɗaya cewa amfani da shi ya inganta don haka har a faɗin makaruhin ne idan aka yi amfani da shi ɗin fa ya inganta ya inganta almuhim a takaice wannan karatun yana nuna mana cewa abinda duk ya shiga cikin ruwa ko ruwa kaɗan ne ko ruwa da yawa ne inda bai canza ɗayan siffofinsa guda uku ba to wannan ruwa yana nan a matsayinsa na ruwa yana nan a sunansa na ruwa yana nan a hukuncinsa na ruwa mai tsarki kuma mai tsarkakewa jama'a an gane insha Allah malam yace wal ma'ul musta'malu fil wudu'i wal ghusli tahurun yukrahu at-tathiru bihi ma'a wujudi ghayrihi malam yace wal ma'ul musta'malu ruwan da aka yi amfani da shi fil wudu'i wajen yin alwala wal ghusli da wanka ana nufin wankan tsarki tahurun mai tsarkakewa ne yukrahu tatahiru bihi amma an ki makaruhi ne yin amfani tsatsin tsarki tsarkaka da shi ma'a wujudi ghairihi tare da samun waninsa wannan ma wani nau'i ne na ruwa malam yake magana akai dangane da abubuwa ruwaye waɗanda aka aka karhanta amfani da su wajen ibada a malikiya nau'i na biyu shine alma'ul musta'mal ruwan da aka yi amfani da shi ruwan da aka yi amfani da shi kala-kala ne kala uku ne akwai ruwan da aka yi amfani da shi aka bar saura wanda aka yi amfani da shi ya zubar ya zube an zuba shi a wajen amfani sai aka bar saura a cikin kokon wannan ana ce masa fadlul ma'i fadlul ma'i sauran ruwa wannan shi babu sabani tsakanin malamai kan cewa za a iya ibada da shi na tsarki alwala wanka duk za a iya akwai kuma alma'ul musta'mal ruwa da aka yi amfani da shi shi kuma wannan ruwa shine wanda ruwan mala yake magana a kansa yanzu shi kuma wannan ruwa shine ruwan da aka yi amfani da shi wajen tsarki kuma sai yake komawa yana taruwa kamar mutum ya yi alwala wala Allah saboda ƙarancin ruwa sai yana mayar da ruwan alwalar tasa cikin kokon in ya ɗiba sai ya wanke hannunsa a cikin kokon sai ya wanke fiskarsa a cikin kokon ya wanke kafarsa a cikin kokon ya zama ruwan an yi amfani da shi amma dai shi ne ya taru ko kuma mutumin da ya zo ruwa yana tare ko a cikin baho ko a cikin daro ko a fantika ko a kwalla ko a balangada sai ya sa hannunsa sai yana alwala sai yana wankewa yana mayarwa yana, yana, yana komawa ciki ko mutumin da ya shiga ruwa sai ya alwala a ciki ya huto duka wannan ruwa ne musta'mal ku bambanta shi da wani na farko da muka yi magana fadlul ma'i na farko da muka yi magana saura ne ba wai an ya koma ciki ba ne wannan kuma da muke magana a kansa wanda kuma malam shi yake magana shine ruwan da ruwan gabbai da aka wanke suka koma cikinsa wannan shine alma'ul musta'mal ruwa na uku shine su'urul baha'im su'urul baha'im sinun alhamza amma alhamza mai wau wau mai alhamza sai ra'un su'uru wato sauran ruwan dabbobi sauran bakin dabbobi ruwa ne gashi nan amma dabba ta sa baki ta sha kamar tinkiya ko rago ko saniya ko wata dabba daga cikin dabbobin da ake cin namansu to wannan shi ma ba zai cutar ba sai dai idan bakinta akwai wani abun da ya yi tasiri a cikin ruwan sai ya ɗauki hukuncin abin da yake bakinta amma matukar kawai ta sha ne ta rage kuma yana nan a ruwansa ba abin da ya same shi to wannan ba zai cutar ba sai dai idan kare ne ya yi lallagi to wannan saboda hadisi to wannan ruwa ba za a yi amfani da shi wajen a al'ada ma balle balle a tsarkakewa tunda annabi sallama na cewa idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an a wata riwaya ta muslim wa akiruhu saminata bit turab idan kare ya lallagi a kokon ɗayanku to ya wanke shi sau bakwai har ma wata riwaya ta ce ya jiddige na takwas ɗin da ƙasa a wata riwaya kuma ula hunna bi turabi ta farkon nasu da ƙasa da haka idan irin kare ne to wannan ba za a ba zai yi amfani ba wannan ruwa almuhim malam daga cikin ruwayen nan guda uku ya kawo na biyun shine ruwan da aka yi amfani da shi wajen tsarki malam ya ce aka yi amfani da shi fil wudu'i wal ghusli a alwala da wanka nan nace muku wankan tsarki kamar wankan janaba tahurun malam ya ce mai tsarkakewa ne dan an yi alwala ya koma ciki baya nuna cewa wannan ruwan ya fita daga tsarkakewa amma idan kana ganin cewa kai yaya za a yi a wanke mutum ya wanke jikinsa ya wanke abin ka zo kana kurkura baki kana shekaranci da shi kana waye ba za ka iya ba kana kyankyani to wannan wani abu ne daban amma dai ba za a yi wa ruwa kuma hukuncin cewa shi na dasa bane ko ya ɓaci abin da ya same shi a shari'ance a hukunci na shari'a wannan kuma ya rage naka hukuncin shari'a daban kuma ra'ayinka kuma daban to malam yace yukrahu tatahiru bihi amma an ki wato makaruhi ne yin tsarki da shi ma a wujudi ghairi shi ma tare da samun wannan sa to duk magana irin wacce ce ba yawa ya ruwa ne mai tsarkakewa amfani da shi ya inganta ko da waninsa ko ba waninsa sai dai an so an so in an samu waninsa ɗin a yi amfani da wani nasa akan wannan malam ya ce wa fil musta'mali fi ghairihi amma game da ruwan da aka yi amfani da shi a wanin a waninsa wato wanin alwala ko wanin wanka an yi amfani da ruwan amma ba alwala ba ne ba kuma wankan sarki ba ne malam ya ce kalmusta'amali fi tabarrudi kamar ruwan da aka yi amfani da shi wajen wankan sanyaya jiki kamar ruwan da aka yi amfani da shi don sanyaya jiki ya zo yana bukatar abin saboda zafi sai ya ɗebi ruwa kawai ko ya shiga ruwa ya wanke jikinsa ya fito bai yi fitsari a cikin ruwan ba bai sa najasa a cikin ruwan ba kawai da ya wanke jikinsa ya fito wannan ruwa ne musta'amal amma an yi amfani da shi ne kawai don sanyaya jiki wa guslul jumu'ati kamar kuma ruwan da aka yi amfani da shi don wankan juma'a wankan juma'a ƙaulani malam ya ce wannan ruwa akwai zance guda biyu a malikiya bilkarahati wa adamiha wasu suka ce makaruhi ne shi ma yin alwala ko wankan janaba da shi wa adamiha da rashin karhanci wato zance na biyu shi wasu suka ce ba makaruhi ba ne shine zance guda biyu qaulani zance guda biyu alkarahatu wa adamuha wato ko dai makaruhi a wani zancen ko rashin makaruhi a wani zancen to anan mu dan duba wani bambanci kaɗan wancan amfani aka yi da shi wannan ma amfani da shi aka yi da shi malam ya ba da misalin wancan amfanin ya ba da misalin wannan amfanin wancan amfanin ya ba da misalin alwala da wanka sai ya ce wanka kadai muka ce wankan tsarki kamar wankan janaba ruwan da aka yi amfani da shi kashi na biyu da malin shi wancan kalam wahid kaulan wahidan malan ya ce makaruhi ne amfani da shi in an samu waninsa shi wanda aka yi amfani da shi wajen alwala ko wankan tsarki shi kuma wannan wanda aka yi amfani da shi don wankan sanyaya jiki ko wankan juma'a hada da ko wankan idi hada da ko wankan daukan haramar hajji ko umara hada da alwala ta mustahabbi wanda mutum kawai zai yi ta don ya maimaita alwala mana da yana da alwala sai ya so kuma ya sake maimaita alwala ba tare da ta karye ba irin wannan alwalar suna da bambanci da waccar alwalar waɗannan wanka da muka lissafa juma'a idi harama suna da bambanci da wancan wanka waccar alwalar ta farko taban wannan bambancin kuma da zamu ambata shine ya kawo bambancin hukuncin wancan na farko ba a yi sabani ba wajen makaruhi ne amfani da shi in an samu wani amma wannan na biyu aka yi sabani wasu suka ce makaruhi ne wasu suka ce ba makaruhi ba ne me yasa saboda wannan bambancin da zamu hanga waccan alwala ta farko alwala ce da aka yi ta akan hadasi sai ta ɗauke hadas hukuman a hukunci ba shi da alwala ta kare sai zo sai yi alwala wannan alwalar sai ta ɗauke masa wancan hukuncin na hadasi sai ya dawo cikin tsarki wannan mai wannan wankan na janaba ko na tsarki da ba shi da tsarki yana da janaba ko kuma ta yi haila jinin ya ɗauke tana bukatar tsarkaka sai ya yi wanka sanadin wannan wanka sai wankan ya ɗauke masa wancan hadasin ya dawo yanzu mai tsarki kamar yanzu wannan ruwan aha kamar yanzu wannan ruwan ruwa ne da a hukunce a a hukunce ya sauko ko ya zuba da wani abu wani nau'i na wani nau'i na rashin tsarki
ba kai tsaye ya sauka ba shi da tsarki ba
tunda ai ya wanko maka hadasi a hukunce a hukunce ya wanko hadasin jikinka da ya wanki jikinka ne sai ka dawo mai tsarki kamar shi ɗin akwai wani nau'i na ɗan abin ɗin haka na wanka amma mai wankan jin sanyi mai wankan neman sanyi a jikinsa wannan ruwan ya wanko wani abu a jikinsa na hadasi ya canza shi daga rashin tsarki zuwa tsarki a'a mai wankan juma'a wankansa ya canza shi daga rashin tsarki zuwa tsarki kisa wannan nukta tana da muhimmanci ku fahimce ta akwai bambanci tsakanin wankan janaba da wankan juma'a duka iri ɗaya ne a aikace niyya ta bambanta wannan na janaba ne wannan na juma'a ne amma akwai wani abu na hukunci da yake bambanta su wankan janaba wankan tsarki ne wankan juma'a kuma ba wankan tsarki bane da tsarkin ka dama ba janaba zai ɗauke maka ba ba haila zai ɗauke maka ba nifasi zai ɗauke maka ba kawai ka yi shi ne kawai don bautawa Allah don haka mai wankan janaba idan ya yi wankansa ko bai yi alwala ba zai iya sallah amma mai wankan juma'a idan ya yi wankansa masu ya yi alwala saboda wancan mai wankan janaba ai tsarki ya yi kai kuma mai wankan juma'a ba tsarki kai ba ta haka sai ka yi alwala ta tsarki mai ɗauki hadasi wankan juma'a ba ya ɗauki hadasi wankan janaba yana ɗauki hadasi amma wankan juma'a ba ya ɗauki hadasi ba hadasi yake ɗaukewa ba ko ko kuna ganin mai janaba sai ya zo ya yi wankan juma'a ya manta yana da janaba sai da ya je sallar juma'a ya dawo sai ya tuna ashe yana da janaba bai yi wanka ba ko kuna ganin wancan wankan na juma'a ya kawar da wannan janabar bai kawar ta ba almuhim wankan juma'a ka hada da irin su wankan idi wankan shiga makka wankan ɗaukan harama ta hajji ko umra alwalar masa ko alwala ta mustahabbi alwala ta sabuntawa da yana alwala yanzu sai ya sabunta wata kawai dan jin daɗi kamar yadda yadda muke zaunan nan ai tayu yanzu haka za mu tashi misalin shan ba mu sake alwala ba to sai da ishar ta zo sai ka ga bari ka sake alwala ka samu lada na yin alwala to wannan alwalar taka ta biyu da za ka yi ai ba wani hadasi ta ɗauke maka ba tunda baka da hadasi da bambanci da wacce ta farko ta farko hadasi ta ɗauke maka amma wannan ta biyu ba ta ɗauke ba wani hadasi ta ɗauke maka kawai dai ka sa ka sabunta ta to wannan alwalar ma ba alwalar tsarki ba ce jama'a an gane to kun ga idan kun kula za ku ga wannan alwala da waɗannan wanka da muka yi bayani ba wai sun tsarkake ka bane daga hadasi da ya same ka don haka sai ya zama su ba su ɗauki wani nau'i ba su ɗauki wani nau'i na na datti ma'anawi yawwa kamar yadda wancan ruwan ya ɗauka ba na wankan janaba da alwalar hadasi kamar akwai nau'i na datti a hukunci a cikin ruwan musamman ga shi hadisin manzo sallama yana cewa yana yana cewa idan ɗayan ku yayi alwala ya kyautata alwalarsa to zunubansa za su dinga fita da ruwan da yake wanke gabansa da shi hatta da ɗigon ƙarshe na ruwa da zai ɗiga shi ma zai ɗiga da zunubi to kaga wannan yana nuna cewa mai ruwan da kake wankan tsarki da shi ko kake alwalar tsarki da shi ruwa ne wanda yake wanke ka a hukunci yake wanke ka daga hadasi yake wanke ka daga zunubai sai zama shi ɗin ya fi kama da a nisance shi in an riga an yi amfani da shi sama da wancan wanda bai wanke maka hadasi ba bai kuma wanke maka wasu zunubai ba in an ajiye su an ce wannan an wanke zunubi da shi da kuma hadasi wannan kuma an sanyaya jiki da shi wanne za ka ce ya fi ɗan dama-dama wala Allah wannan wadda aka sanyaya jiki da shi za ka ce shi dai mai yiwa da datti a cikinsa shi kuma wannan zunubi ne aka wanki da hadasi to wannan bambancin in kun iya fahimta na dai gama iya kokari na dan ku gane wannan bambancin idan har kun iya kun fahimta to shine yasa malamai suka samu sabani akan hukuncin ruwayen guda biyu wancan ruwa na farko wanda ya zubo da zunubi ya zubo ya ɗauke hadasi shi kun ga ba fi saɓani ba akan cewa idan akwai wani kawai a bashi mala a bashi kawai dai da wani wato suka ce makaruhi ne amma tare da hakan fa in an yi amfani da shi din fa zai tsarkake ba problem tunda ai abin da ke cikin nasa na hukunci ne na hukunci ne ba na ba na zahiri bane ba wai kalarsa ne ta canza ko ɗanɗanansa ko ƙamshinsa mu kuma shine iya ma'aunin da aka bamu da haka wancan hasashen da ake na zunubi a cikinsa waye a cikin sauran na hukunci ne da haka ba zai yi tasiri wajen sarkin ruwa ba sai dai zai yi tasiri wajen mai wajen wato nisantarsa ko kusantarsa amma shi kuma wannan wanda ba zunubi ya wanke ba ba hadasi ya ɗauke ba to sai suka yi saɓani shi ɗin ma hukuncinsa hukuncin wancan ne ko kuma shi tun da sun bambanta da wancan hukuncinsa ba irin wancan ba ne wanda suke ganin duk hukuncinsu ɗaya suka ce shi ma makaruhi ne da wani wanda suke ganin a'a akwai wannan bambancin da muke bayani sai suka ce a shi wannan ba wani karhanci ko da wani ma za a iya alwala da shi ko wankan janaba insha Allah an fahimta to wannan shine ya kawo kaulani din bil karahati wa adamiha wasu suka ce makaruhi ne shi ma da kuma wanda suka ce ba makaruhi bane amma duka zance mai inganci waɗannan ruwaye da aka yi magana a kansu da ruwan da najasa ta fada cikin sa yana dan kadan da ruwan da aka yi amfani da shi wajen tsarki da ruwan da aka yi amfani da shi wajen tsafta to duka waɗannan ruwaye ingantattun ruwaye ne kuma tsarkaka ne masu tsarkakewa Allahu a'lam faslun malam yake rarrabewa kullu hayyin fa huwa tahirun adamiyan aw ghayrahu wannan fasali shi kuma zai yi magana ne akan al'ayan al'ayan duka a babin tsarki babin tsarki yana da fadi babin tsarki yana da fadi ana magana akan ruwa a babin tsarki kafin a tafi magana akan abin da za a yi da ruwa tunda can aka dosa to malamai sukan ɗanyi zango sai su yi magana saboda munasaba sai su yi magana akan abubuwa masu tsarki da abubuwa marasa tsarki al'ayanu tahira wa najisa abubuwa masu tsarki da abubuwa marasa tsarki to mun riga da mun sani cewa galibi abubuwa masu tsarki ne galibin abubuwa masu tsarki ne tsarki shi ya fi yawa akan najasa tsarki shi ya fi yawa akan najasa shi yasa ko ya dikasa ya baka bukatar sai ka wanke sannan ka saka ko gwanjo ka saya baka bukatar sai ka wanke sannan ka saka ko takalmi a ce sai ka wanke sannan ka saka ko sallaya sai ka wanke sannan ka yi sallah a kanta duk kun ba a bukata to wannan babi ne wanda malamai suke magana a kansa su yi magana a kan ainihin wato halittu su yi magana a kan kwanuka da ƙoƙo da ake amfani da su har kaga sun shigo magana akan kwanon zinare kofin azurfa har su yi magana akan zobe duka a wannan gurin ne to nan malam ya fara da al'ahya rayayyu malam ya ce kullu hayyin fa huwa tahirun duk wani abu mai rai kullu hayy duk abu mai rai ba mutum ba dabba ba mutum ba dabba mutum ɗin ba musulmi ba kafiri dabbar ba wacce ake cin namanta ba wacce ba a cin namanta duk abu mai rai fa huwa tahirun mai tsarki ne jama'a an fahimta duk abu mai rai mai tsarki ne shi yasa ba a cin naman jaki amma za ka iya sallah akan jaki eh za ka iya hawa jaki kai sallah ko ba za ka hau jaki ka sauka ka zo kana wanke rigar ka saboda ka hau ka hau na jasa ba ta abu mai rai mai tsarki ne duk yadda kare yake da kare zai zo shi ya kwanta akan taburma ka zo ka kore shi in ba wani abu gani a wajen ba baka cewa sai ka wanke wajen sannan kai sallah ba wani abu duk abu mai rai mai wannan ka'ida ce kullu hayyin tahirun duk abu mai rai mai tsarki ne adamiyan au ghairahu dan adam ne ko waninsa wa kadhalika araquhu hakan nan gumin abu mai rai gumi wa lu'abuhu da yawunsa wa mukhatuhu da majinarsa wa dam'uhu da hawayensa hmm? araq gumi lu'ab yawu miyau mukhatu majina ka hada da kaki dam'u hawaye wa baiduhu da kwansa ghairal madiri amma banda bara gurbi kwan bizalil mu'jamati da zal mai dugo a wajen malaman ibla'i kenan Allah ya ji kan malaman fiqh so sun saba sukan yi haka suna cikin karatu sai su jefo maka imla'i to kar ka zo kai ta kokuwa neman fassara me bizal bizalil mu'jamati kai ta jira dictionary aba da wannan babin imla'i ne dazal al mu'jama mai dugu in suka ce maka bidalil muhmalati shine dadal mara dugu in sun ce mu'jam mai dugu muhimmal marar ɗigo ko su ce ma musallasa ko su ce ma tahatiya musallasa masu ɗigo uku nan kamar sa'un ko shino tahatiya masu ɗigo a ƙasa kamar ya kamar ba wa huwa al-mutaghayyir ko al-mutaghayyir shine wanda ya canza almuntinu mai wari shi mazir din bara gurbin malam yana ma bayanin yanzu yana ma bayanin kwai bara gurbi ne idan mun koma baya cikin karatun mu abin da malam yake nufi shine duk abu mai rai kamar yadda yake da tsarki haka guminsa yake da tsarki don kun hada wurin zama da kafiri kun hada mota kun matso guminsa ya taba rigarka to baka zuwa ka ce sai ka wanke hakan nan yawon abu mai rai ko dabba ne sai dai idan kare ne da annabi salma ya magana akan bakinsa ko kuma idan ko da yawon kafiri ne sai in an ji warin giya aka ji aka ji yawon suna ta warin giya a wajen wanda suke ganin giya na jasa ne an gane ko yawa haka yawon tinkiya haka yawon rago haka yawon kaza yawon kyanwa yawon duka wannan ba da jasa ba ne haka majina na mutane da dabbobi ba na jasa ba ne sai dai mutum yana iya kawar da irin yawo irin majina saboda abin kyankyani ne amma ba wai dan najasa ba ne dan yawo a jikin rigar ka kayi sallah da shi ko majina a jikin rigar ka kayi sallah da ita ba komai hakan nan dumo hawaye ko na mutum ko na dabba duka wannan ba najasa ba ne wa baiduhu da kwansa wannan ga ga dabbobi kenan ma'abota kwai domin haka Allah ta'ala ya yi da ya halittu sai ya kasa su bi wajen haifuwa akwai dangin masu haifuwa ta hanyar wato haifuwa fitar da fitar da ɗan da kamanninsa kamar yadda mutane suke haifuwa irin yadda tumaki da awaki suke haifuwa ɗan ya fito ta farjin uwar akan kamanninsa akwai kuma halittu da suke haifuwa ta hanyar yin kwai kwai ne za su yi sannan kwan ya kai wani lokaci da Allah ya ga dama sai su fasa shi su kyankyashe shi sai ɗa ya fito daga ciki cikin hikimar ubangiji ta'ala malamai suka gano Allah maɗauki sarki ya yi wata halitta wanda take bambanta waɗannan halittun guda biyu a jikinsu wata alama da take bambanta su shine kunne duk halittar da take da kunne mai fanka mai farfela kunne mai fata mai lasufika to to haifuwa take kama daga mutane har cikin dangin dabbobi duk halittar kuma da take da kafa ne kunnanta ba wannan lasbikar ba wannan fatar kawai iya kafa ce kawai kunnan kamar irin kunnan ka dangare irin kunnan kaza kafa ce kawai to su kuma kwai suke yi shine suna da wata ka'ida suna cewa كل ذو أذن ولود وكل ذو ثقب وكل ذي أذن ولود وكل ذي ثقب بيض كل ذي أذن ولود وكل ذي ثقب بيض duk abin da yake da kunne to haifuwa yake duk abin da kuma yake kafa ce ba ba fatar kunne to kwai yake ta yiwu wannan irin wannan magana da malaman fikihu suke yi yasa da can a gargajiyance aka ɗauka cewa duk abin da yake kwai namansa halal ne da haka muka ɗauka e ɗan kwai e ai ɗan kwai halal ne to wannan ba ka'ida ba ce ba ka'ida ba ce shar'iyya islamiyya ba ka'idar musulunci ba ce cewa duk abu mai kwai namansa halal ne ba daga ƙa'idoji kuma nan wannan karatun ba wai yana nuna abu mai kwai namansa halal ba ne ku bambanta ana magana ne akan najasa da rashin najasa ba ana magana ne akan halaccin nama ko rashin halaccinsa ba ku bambanta ilimi yana da amfani jama'a amfaninsa yana da yawa daga cikin amfanin ilimi shine Allah maɗaukakin sarki zai hore maka rarrabewa yana daga cikin rarrabewa ka iya rarrabe a wannan babin abin da ake magana a kansa magana ake akan najasa ne ko ba najasa ba ne ba magana ake akan za a ci naman ko ba za a ci naman ba kun ga mutum ya shigo ba a cin naman mutum kare ma ya shigo ba a cin naman kare tinkiya ta shigo raƙumi ya shigo ana cin namansu don haka magana ake akan abin da ya haɗa su shine ba najasa ba ne don haka ƙwai ake magana a nan idan kaza ta yi ƙwai to ƙwanta ba najasa ba ne idan ka dangare ya yi ƙwai to ƙwan shi ba najasa ba ne idan maciji ya yi kwai to kwan ba na dasa ba ne idan ungulu angulu ta yi kwai to kwan ba na dasa ba ne balbela in ta yi kwai kwan ba na dasa ba ne shi ne maganar da ake amma za a ci naman ko ba za a ci naman ba wannan kuma kowanne yana babin cin nama shi yasa a nan shi yasa a nan malamai kunkula suna magana akan tsarki ne magana kuma akan ci da sha da yanka yana can sama nesa shi ma muna karatu ta nan zamu zo ta zo magana akan addaba'ih da adabul akli wa shurub duk anan za a samu waɗansu abubuwan da suka shafi magana ci don haka kwai don shi karan kansa kwai ba tare da la'akari da uwarsa ba ba tare da la'akari da naman naman uwarsa ba nake nufi to kwai shi shi halal ne ai wai kwai shi mai tsarki ne ba na dasa ba ne yawwa kun gane bambancin da kun ga halal da nace kuskure ne ba maganar halal muke yi da haram ba magana muke akan najasa ne ko ba najasa ba ne to malam yace in banda mazir in banda bara gurbi wanda shi ko bara gurbi kun sani cewa kwai ne wanda yake da wari in ya fashe ba shi da dadin sha'ani da haka canzawarsa me yasa ko abinci gashi nan abinci ne zaka dauka ka ci da tsarkinsa da dadinsa amma idan ya dauki lokaci a cikinka in ka amayar da shi sai ya zama najasa me yasa saboda ya gurbace ya ɓaci ya zama wari ya zama abin to haka kwai din ma malam yace walabanul adamiyyi fi hali hayatihi tahirun nonon dan adam a lokacin rayuwarsa tahirun mai tsarki ne nonon dan adam ana nufin nonon mace kenan ko malaman fiqh suna wata magana suna amfani da wasu kalmomi domin yalwata zance da haka idan idan idan yalwa ta shigo cikin magana to lafazin da suka yi amfani da shi zai ɗauka da ce za a samu namiji wanda in ya matsa nonansa sai ruwan nono sai ya fito akwai dai abin mamaki kan a wajen to amma ya shigo cikin wannan hukuncin cewa nonon shi ɗin mai tsarki ne ta haka nonon da mata suke biyu ‘ya'yansu nono ne mai tsarki, idan ya zuba yana da tsarki, in ya taɓa kaya yana da tsarki ba na jisa ba ne. Da malam yace fi hali hayati a halin rayuwa yana nuna cewa idan da a ce macen ta rasu ne bayan ta rasu a wajen wanka nononta sai yana fita, to wannan nonon najasa ne. ko bayan an sa ta alkafani nonon sai yana fita najasa ne zance malam haka yake nunawa mas'ala ce ita mata sabani a malikiya zance mai inganci ko ko mutun ya mutu ko mace ta mutu nonon ta da yake diga ba najasa bane gawar ma ba najasa bace dan haka nonon ma da yake fita ba na jasa bane dan haka da malam yace fi hali hayati a halin rayuwa haka yake a wajen da yawa daga wajen malaman daga cikin malaman malikiya cewa a halin rayuwa banda in an mutu amma zance mai inganci ko an ko mace ta mutu nonon tan yana zuba ba na jasa bane malam yace wala banu mubahil akli da nonon don kun ga a can malam ya ware ya ce nonon dan adam me yasa bai ce nonon rayayye ba a can a baya ya ba da ƙa'ida ce duk abu mai rai mai sarki ne amma da zo maganar nono sai ya bambanta ɗan adam da dabbobi saboda shi kuma nono hukuncinsa ya sha bamban da hukuncin yawu da hukuncin majina da hukuncin hawaye da hukuncin gumi saboda nono yana gaurayi yana da alaƙa da jini jama'a nono yana da alaƙa da jini da haka sai hukuncinsa ya sha bamban malam anan sai ya ce walaban mubahil akli wannan ya shiga magana kan nonon dabbobi batun nonon dabbobi kuma to nonon mubahil akl nonon mubahul akli wato dabbar da ya halatta a ci namanta kamar tinkiya kamar saniya tahirun mai tsarki ne shi yasa muke shan nonon shanu ba mu da matsala muke shan nonon raƙuma ba mu da matsala idan ana bukatar yaro a bashi nonon akuya an ce ana samu ana bayarwa ba duka ba matsala duk dabbar da ake cin namanta to nononta yana bin namanta ne to kalbakari kamar shanu wal ghanami da tumaki da awaki wal ibli da raƙuma wa kadhalika bauluhu hakan nan fitsarin duk dabbar da ake cin namanta wa raji'uhu da kashinta duk dabbar da ake cin namanta kashin tumaki kashin shanu ba najasa bane an gane ko yawwa ba najasa bace malam ya tagadda bi najasin matakar bai yi abinci da najasa ba matakar bai yi abinci da najasa ba wannan dabbar idan ya zama abincinta abincinta ne yau da kullum najasa ne to namanta kenan kashinta da bargonta ya riga ya haɓaka da najasa kaga sai ta zama najasa kamar irin su angulu angulu kaga ita ita ita babban abincinta shine mushe tana yawo duk ta, ta, ji mushe ta ga mushe shine abincinta shine galibin abincinta to kaga wannan wan amma da malam yace malam ya tazazza da bambanci da malam ya akul yawa dabba da ta ci najasa ko takan ci najasa to ba ita ake magana ba galibin abincinta kenan ba najasa bane amma an ce ghiza shine abincin yau da kullum abincin yau da kullum amma su kaza dan sun caccankwali najasa sun ci kuma sun samu tsaba sun ci sun caccaki abin kasa da suka saba ci sun ci ko kuma agwagwa ta je ta shashakwatami to duka wannan nau'i ne na ɗabi'arsu suna iya cin najasa amma ba ita ce abincinsu ba ba ita ce abincinsu ba yadda cewa agwagwa ni ni ni ni ni, ni ba na son agwagwa ba na son naman agwagwa don haka nonon duk dabba da ake cin namanta to nononta mai tsarki ne wala banu ghairiha nonon wata dabbar kuma da ba wacce ake cin namanta ba tabi'ul li lahmihi to yana biye da naman namansa ne fama haruma aklu lahmihi abinda aka haramta cin namansa falabanuhu najisu to nonon sama najasa ne kal khayli wal bighali wal hamir malam yace kamar doki da alfadari da jaki to malam sai kawo misalin doki da alfadari da jaki cikin jeren giyar dabbobin da aka haramta cin namansu da alfadari da jaki babu sabani kan cewa namansu haramun ne domin abin da ya yi jaki alfadari alfadari kadai ruwan doki ne a jikinsa saboda an samu surki da doki amma kuma akwai ruwan jaki to shi yasa yake layin jaki shekarar da aka haramta cin naman jaki alfadari ma ya shiga amma shi kuma doki to shi doki namansa ba haramun ba ne babu wani dalili da ya haramta naman doki hadisin da ya zo akan cewa manzan Allah su salama ya hana cin naman doki da alfadari da jaki wannan hadisin da'ifi ne ba ingantacce ba ne hadisi ingantacce wanda yake bukhari da muslim hadisin jabir ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman jakin gida a lokacin a khaibara ya mana rangwame a cin naman doki ai an hana cin naman jakin gida a Khaibara an yi rangwame a cin naman doki wannan hadisi na Bukhari da Muslim haka hadisin Asma'u bintu Abi Bakar tace mun yanka doki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace mun yanka doki mun ci a zamanin annabi alaihi salatu wassalam don haka shi ma wani hadisi na bukhari da muslim to kaga waɗannan dalilai da ire-irensu su suke nuna mana cewa hatta sahabbai ba su ɗauka cin naman doki haram ba ne saboda babu abin da ya taka musu burki a cin naman doki amma malikiya sun tafi akan haramcin cin naman doki waɗansu wasu kuma sun tafi akan karhanci kamar da muka gani a nan haramci ne babban dalili shine wancan hadisi mai rauni da muka ambata sannan kuma da ayar alkur'ani mai girma da suka ce Allah ta'ala ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina da doki da alfadari da jaki litarkabuha don ku hau wa zina da kuma ado wa yakhluqu ma la ta'lamun suka ce anan sai Allah madaukakin sarki sai ya kebance doki da jaki da alfadari don hawa da ado a bayan ya ambaci dabbobin ci a baya wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun ولكم فيها جمال حين تستريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها سكتي أتم أن أنبتنا تي أبايا أنكم سأك أنبتنا هوا دعدو سكتي وانا هجة سننكما da aka tashi jerowa sai aka jero da doki da alfadari da jaki a wuri ɗaya haramtattun tunda aka jera su tare to an nuna hukuncinsu ɗaya wannan ana ce masa dalilu littira to wannan yana daga hujjar waɗannan ɓangare to amma zance mai inganci wannan ba hujja ba ce ba ta zama hujja don an ambaci cewa ado hawa da ado ba shi ke nuna cewa kuma cin nama haram ba ne nan ana maganar ana maganar wato ana maganar hawa ne da ado ba ana maganar ci ko rashin ci ba ya halatta a ci ko bai halatta a ci ba ba anan za a ɗauki hukuncin ba kamar nan ana nuna mana na gaba-gaba daga amfaninsu in ce aka yi kawai saboda Allah ya ce don ku hau don ku hau ku yi ado kaɗai don haka ne aka yi su sai ya zama ba hali a ma wani amfanin da su ba wannan ba don haka kamar yadda su kuma waɗancan su ma abin da aka faɗa shi kaɗai za a yi da su ba hali a yi wani abu da su ba wannan ba kaga ba haka bane kawai dai shin da saniya da raƙumi da tinkiya da rago kayan a hau ai sukuwa ai ado ne a'a ba kayan a hau ai sukuwa ai ado bane tare da cewa ana hawan raƙumi ana hawan saniya ana hawan sa to haka su kuma waɗannan da aka ce su kuma hawa da ado shi kenan ba za a ci ba a'a ana cin doki jaki da alfadari ne ba a ci wannan hukuncin a wani wuri shi kuma za a cire shi ba a nan ba don haka zance mai inganci doki ba haramun ba ne namansa wanda ya ga dama ya ci in zai iya wanda ba zai iya ci ba wannan ɗabi'a ce annabi sallallahu alaihi wasallama an yi dage-dagen damo amma bai ci ba bai haramta ba bai hana sahabbai ci ba suka ci suka lashe kwano shi ko bai ci ba saboda ransa bai masa ba kamar yadda yanzu na ce agwagwa bata mun ba haka doki ma aka ce ga naman doki ba zan iya ci ba ɗabi'a ta ba ta so amma babin halal kuma wannan halal kayan Allah ne dole halal a ce mata halal dole haram a ce mata haram ba wanda yake da ikon ya haramta abin da Allah ya halatta ko ya halatta abin da Allah ya haramta amma ɗabi'a ta ɗan adam kuma abin da aka ce halal ne ba dole bane a kanka ba mustahabbi ba iya halal ne kaga dama kai kaga dama ka bari wannan ɗabi'ar ka in bata maka ba shikenan sai ka ce kai baka bukata amma halal ne malam yace wa ma kuriha aklu lahmihi abinda kuma aka karhanta cin namansa kasabu'i kamar mage fa labanuhu makruhun to nonon sama makaruhi ne wannan abin da malam ya kawo an ce sabu asalin sabu shine duk wata dabba mai mai kafa hudu mai fika kamar mage din da suke fadanta da su damisa su zaki su kura suwa yawa su gafiya tana da fika ko yawa duk dabba mai kafa hudu mai fika wannan shine sabu'u to a malikiya sai suka musu hukuncin makaruhi naman su shi yasa kuka kuka ji a cikin mutanen ake cewa karashiya ta ai cin naman gafiya karashiya ne cin kyanwa karashiya wai karahiya ne fa karahiya wato makaruhi shine ake cewa karashiyar eh shine karashiyar eh a zance mai inganci ba wayannan dabbobin ba naman su ba makaruhi bane haram ne haram ne ba makaruhi bane anan ba ma tare da maliki akan wannan hukunci cin naman kyanwa haram ne naman gafiya haram ne damisa kura jiwa zaki wayannan dabbobin duk haram ne manzo sallama ya haramta kullu zinabi min siba duk wata dabba mai kafa hudu wacce take da fika annabi ya haramta namanta na haka wannan ka'ida ce kaga ba zancen me ba zancen a ce mata makaruhi na giwa a wannan me wannan abun nata wannan hauren da ya yi me shi me shi me sunansa haure to menene me daga ina yake o ba wacin baki daga hanci yake daga ina yake amma tana tana tana tana tana farauta ba ta cin nama sai ciyawa sai ice to sai bincike akan giwa ke an gane ko yawa to to to wan irin waɗannan dabbobi haramun ne masu fika wa maitatu ma la nafsa lahu to hakan nan a wannan babin har yanzu har yanzu a wannan babin duk da cewa ba magana muke akan akan akan nama cin nama ba ko magana muke ai to akwai alaka yawa nono hukuncin nono ake kokarin fitarwa najasa ne ko ba najasa bane ko yawa nonon waɗannan dabbobin nonon kyanwa nonon gafiya nonon waye duka waɗannan nonon su najasa ne an fahimta nonon su najasa ne idan kyanwa mai shayarwa ta kwanta akan sallaya ta tashi aka ga nononta ya zuba a wajen to za a wanke wannan sallayan najasa ne an fahimta yawa shine abin da ake so mu fahimta ana malam yace wa maitatu ma la nafsa lahu sa'ila hakan nan mushan abin da ba shi da jini mai gudana kazzubabi kamar kuda wan namli da abinan tururuwa waddudi da tsutsa tahira duka wannan masu tsarki ne maita nan maita anan nan mushe mushan abin da bai da jini mai gudana a jikinsa sukai halittun da ba su da jini hadisi ya tabbata ingantacce suka ce uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana mushe biyu da jini biyu fa ammal maitatani fal jarad wal hut amma mushe biyu shine fara da kifi wa amma damani fatihal wal kabidu amma jini biyu kuma shine sefa da hanta kun ga anan da da yace da suka ce mai tatani mushe biyu aljaradu fara ba jini tare da ita jininta baya gudana ta wakilci duk wata dabba a ban kasa wacce jini baya gudana a jikinta irin su kuda irin su dodon kodi irin su mandan kaji irin su jare irin su tsutsa kyakkyakke so shi kuma cikin cikin najasa aka yi kwata-kwata shi da ana najasa ne an fahimta yawa wa'annan abubuwan sannan haka haka shi kuma kifi ya wakilci du dabbar ruwa kifi ya wakilci dabbar ruwa don haka shi ne malam yake nufi a nan wa'annan abubuwan su kudaje su kwari su waye ɗin nan tsutsar goro tsutsar dabino wa'annan duk ba na dasa ba ne ba fa don ka tauna goro da tsutsarsa ko ka ci wake da ƙwaransa ko ka tauna dabino da tsutsarsa duk wannan ba na dasa ba ne babu komai ba wani abu in kana kyankyani ka cire ba dole aka ce sai ka ci ba in ranka baya so ka cire kar ka yi amai amma in ka ci din ba matsala ba komai an fahimta yawa tahira yana abubuwan masu masu tsarki ne amma tsutsa da aka ce tsutsa wacce ba najasa ta haife ta ba tsutsar kashi tsutsar gawa ko tsutsar mushe kaga wannan duk wannan tsutsa ce da najasa ce ta haife ta amma tsutsar goro tsutsar dabino tsutsar eh tumatir ko yawa sarkin malamai tsutsar tumatir tsutsar albasa ko tana yi ita ma? Allahu ta'ala alam abinda muka yi daidai Allah ya bamu ladansa kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala habibihi al-mustafa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ijtaba gabanin ya daga hannu ga wata takarda da take cewa malam menene matsayin idon roba ga wanda idanunsu ɗaya ya samu matsala to matsayin idon roba matsayinsu ɗaya da hannun roba da kafar roba idan akwai bukatar hakan ɗin musamman sha'ani na rayuwa ko, ko, ko shawarar likita to babu laifi mutum ya saka matukar wannan idon da ka kira na roba ne ba na wata dabba aka je aka ciro ba sau da dabba in ta mutu ko wata gabata ta fita daga jikinta ko da tana raye to wannan wannan gabar ta zama najasa don haka babu laifi idan akwai bukata amma in babu bukata to ya haƙura ya rayu haka shi ya fi masa alkhairi saboda haka Allah ya ga dama ya ganshi sai ya haƙura da hukuncin da Allah ya masa da ƙaddarar da ya masa amma inda bukata to babu laifi sai yayi Allahu a'lam na'am wancan ya riga ya fara magana alaikum salam game da dabbobin da aka haramta cin naman su wasu wuraren sukan yi amfani da fatun su wajen yin belt ko waɗansu abubuwa na bukata ne yau da kullum me hukuncin haka to ƙa'ida shine fata ko ta menene idan aka jeme ta ta tsarkaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga suna jan akuya za su je su jefar da ita mushe ce mushen akuya wannan ba suka ce mushe ta yi za mu je mu jefar ce to ba za ku ɗauki fatar ta ba suka ce fatar mushe kuma ya ma'aikin Allah ya ce ayyuma ihabin dubirra faqat tahura ya ce ai duk fatar da aka je mai ta tsarkaka ya haka ku bar ganin wannan akuyar mushe ce in kun fede fatar ta an je an je mai shi kenan don haka idan an je mai ko fatar kura ce aka je mai shi kenan sai a yi bel da ita babu komai na kana aha ganda ai ba jima ba ne jima ce ai ba jima ba ce ganda ai babbaka ce kawai ba jima ba ce ita fa jima in aka yi ta to ba za ta ciwu ba yau wanda an yi jima kan to shi kenan fata kuma ta tafi wani abu da ba amma ba na ci ba na'am wala na banci na farko mutumin da kace mene hana shi sallah janaba ta same shi tsawon lokaci sai ya gano ta kuma bai san yawan sallolin da ya yi da wannan janabar ba to shi wannan zai rama sallolin zai yi wankan janaba ya rama salloli iya adadin da ya gamsu cewa ya rama shi ne kawai kaifiyar rama kamar ya a ita rama sallah ana rama ta ne rana-rana ba ana rama ta iri ɗaya iri ɗaya ba ne wato ba zai zo misali a ce zai yi sallar kwana biyar sai asuba biyar ya azahar biyar a asuba zai yi yayi sallama yayi azhar yayi sallama yayi la'asar yayi sallama yayi magriba yayi sallama yayi isha yayi rana guda kenan sai yayi na kwanakin da yake ganin cewa yayi sallah ya, ya biya eh eh daga asuba zai dinga zai dinga yi aha aha Oh, a ramukon sallah ba shi da lokaci. Ramukon sallah ba shi da lokaci da aka ce ba za a rama asuba ba sai da asuba. A'a. Yanzu hakan nan mutum zai iya zai iya zai iya tashi yayi sallolin rana guda. A yanzu hakan nan. Eh, yayi asuba yayi sallama ya tashi yayi ikama yayi azhar yayi sallama yayi la'asar yayi magriba yayi isha. A yanzu hakan nan mutum zai iya jera su na rana guda. in dai sallah ta zama ramuko to bata lokaci da kowane lokaci za a yi ta kuma an tashi yinta ba ana jero iri ɗaya ba ne ana jero yini ɗaya ne yawa wuni ɗaya ake jerawa da haka mutum in ya san yawan kwanakin to sai ya yi sallolin wuni na yawan kwanakin idan bai san yawan kwanakin ba to sai ta sallolin wuni har ya ji a ransa cewa yanzu kan ya biya wannan kenan mai janaba shi ne ai na ba shi amsa ina kuma ya fahimce ta yawa ba eh ba ba haka ba haka bane sallar ramakon sallah ba shi lokaci sannan na biyu shine mai rashin lafiya ko ko wata matsala dai da ta hana shi yin sallah duk da kace zai yi wasu ayyukan amma dai sallar ne ba za ta yi ba sallar ne ba zai yi ba yayi sakacin yinta har na wasu kwanaki sannan kuma daga baya so ya rama to ana abin da zamu so mu sani shine rashin lafiya ne yasa hakan ko kuma sakaci ne yasa hakan idan rashin lafiyan kuma wani iri rashin lafiyan da za a ce zai wasu ayyukan a masa ya shafi jinnu ya shafi hankali ya shafi jinnu ma'ana ya shafi hauka ya raba ya ya ya taba hankali yawa tunda al'amari ya taba hankali kaga anan ibada ta fadi daga san da mutum ya samu lafiya ya dawo hayyacinsa daga lokacin da ci gaba da sallah ba ramakon sallah a kansa duk da mun yi a shumawi allabtawa mahaukaci in ya warke rama sallolin shekarunsa na hauka Allah ya gafarta musu da mu baki daya sannan na uku wanda ya yi gudun tsira ya je ya samu kansa a halin da kace aka hana shi yin sallah ko yau ba wai yana ta gudun ba ne bai samu nutsuwar da zai yi sallah ba a ya samu kansa a wani hali ne da ma an hana shi yin sallar to irin wannan kaga ikrahi ne an tirsasa masa fashin sallah ne da tsiya-tsiya da ƙarfi to wannan shi ma sallah ta faɗi a kansa lokacin da ya samu kansa ci gaba kawai zai yi da sallah na bara muku ci gaba kawai zai yi da sallah ai ai wan duk wanda mai uzuri kaman uzuri na na na hauka uzuri na tilastawa uzuri na abinan haila a wajen mata uzurin nifasi ire-iren waɗannan uzurori su suna sarayar da sallah ne gaba ɗaya amma uzuri irin na mantuwa uzuri irin na bacci da abin da yake ɗaukan hukuncinsu gafala shagala wannan shi baya baya baya jefar da sallah Allahu a'lam na mm na eh mm mm eh ma'ana ma'ana ina takaita jawaban naka shine ya- mutum zai iya hada wankan janaba da wankan juma'a a niyya daya a aiki daya ko niyya biyu a aiki daya wannan shine tambayar ko ba ko wata Hmm. to matakar ya yi wankan janaba ai shikenan in ya yi wankan janaba shikenan zancen alwala ya kau zai iya wankan janaba da wankan juma'a niyyar wankan janaba da niyyar wankan juma'a a, a, a wanka daya zai iya kuma a madadin niyyarsa ta janaba kuma shi ya zama masa tsarki tunda ya dauke masa hadasi tunda ya dauke hadasi shikenan ya samu tsarki ai ba sai ya alwala ba eh ba sai ya alwala ba da a ce zallan wankan juma'a ne da shi da sai ya alwala kamar da muka yi bayani na malam na karshe ko saboda lokacin dare yayi ka shigo yi tambaya ne malam to na ehe eh ne na gane eh eh duk abin da ya kawar da najasa da da, da najasa ko dutse ko toilet paper ko ko menene wasu malamai suna cewa ko rana ne aka shanya ga mafitsari aka shanya ya bushe rana ta daki wajen ya bushe ya zama babu alamunsa ta tafi ta tafi a wajen wasu malamai amma dai wannan kan ban gamsu da shi ba yawa amma idan a goge misali fitsari ko da toilet paper ne sabanin wacce fatuwar tamu ta farko ya tsarkaka insha Allah ta'ala matukar ya fita eh na mala na'am eh ana cewa na'am Eh, to eh, sallar nafila bayan sallar magariba tana daga cikin salloli na sunna Eh a masallaci tana daga sallolin nafili bil na sunna yin sallah bayan nafila bayan magriba sunna ne raka'a biyu kafin asuba sunna ne raka'a biyu kafin azhar sunna ne raka'a biyu bayan azhar sunna ne raka'a biyu kafin la'asar sunna ne raka'a biyu bayan magriba sunna ne nawa goma raka'a biyu bayan isha sunna ne goma sha biyu su ne ake ce musu arrawatib sallolin na firfiri na sunna a wuni a cikin masallaci za a iya yi annabi sallama ya saba yi a gida idan ya yi sallar farilla ya yi azkar ya gana da baki ko da sahabbai in ya shiga cikin gidansa kuma sai ya yi nafila yana cewa kar ku mayar da gidajen ku kaburbura kar ku mayar da gidajen ku makabartu ku dinga yin sallah tunda an tilasta mana sallar farilla a masallaci to da nafila kuma mu dinga raya gidajen da ita wannan yasa annabi sallama ya fi kuɗin yi nafila a gida duk da yakan yi a masallacin amma dai ya fi yi a gida don haka dan mutum ya yi a masallaci to ba za a ce ya yi bid'a ba annabi ma yakan yi a masallacin sallallahu alaihi wasallam don haka ko a gida ko a masallaci mutum ya yi nafila wannan lokutan to ya dace da sunna amma ba a nafila bayan asuba sai ga wanda bacci ya ɗauke shi bai farka ba har an shiga sallar asuba bai samu ya rakatul fajrin da rabansa da fashinta har ya manta ba irin wannan in an yi in an yi sallar asuba zai iya tashi nan take ya rama rakatul fajr da ya saba yi ba a sallar nafila tsakiyar rana kafin azhar ta yi ba a sallar nafila bayan la'asar waɗannan lokutan guda uku ba a sallar nafila lokacin da rana za ta faɗi waɗannan lokutan ba a sallar nafila a cikinsu amma bayan nan kowane lokaci lokacin nafila ne amma dai waɗannan nafifili guda sha biyu da muka ambata to su kan ana son mutum a yini ya kasance ya kiyaye su Allahu alam farkon walaha idan rana ta bayyana ta yi ƙuna a ƙasa eh manzo sallallahu alaihi salatul awabin hina tarmadul fisalu sallar makusanta zuwa ga Allah sallar makoma Allah shine lokacin da gabbai suke daukan kuna a ƙasa haka walha tana farawa daga lokacin da rana ta yi ƙarfi ƙasa ta fara ta fara zafi daga nan walha take farawa na ishina na san tambayar da zaka shi yasa ne shirun kalle ka abin da zaka ce kenan ni kwance ma ban shina ba Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik